أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يهذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ubangiji yana tambaya an ji dai maganan wancan wai za masa linsana durrun da rabbahu muniban ilai sun mai za ka walahu nimata min nasiya ma kana tuye min qablu mutumin da baya ambaton Allah sai wahala ta same shi ko ciwo ko tashin hankali tukuna ya zikiri a cikin ciwo ko tashin hankali ya yi daidai da man huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman mutumin da yake kullun dare mai bauta ne wa Allah ba wahala ta same shi ba bauta yake wa Allah qanitun mai ibada ana allai a cikin sa'o'in dare sajidan wa qa'iman gashi da yawan ruku'u gashi da yawan sujada ka same shi a tsaye yana karatun qur'ani ka same shi yana ruku'u yana sujada ya yi daidai da wancan wanda sai ya sha wahala yake zikirin Allah ya yi ciwo tukuci wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah ya yi daidai da mai yin mai ambaton Allah ba tare da damuwa ko rashin lafiya ba don ibada don jin daɗin ibada sa yi daidai ya zai lafiyar ta wayar jura mata rabbi yana yin wannan ne saboda tsoron lahira da kuma ƙaunar ramar ubangijinsa saboda haka yake bauta Allah ubangijinsa wayar jura mata rabbi haka yake dama alamar mumini ya zama yana da fuka-fuki guda biyu fuka-fukin tsoro saboda halinsa fuka-fukin ƙauna saboda halin Allah halin ɗan adam dai ba shi da kyau Allah ya masa dukkan alheri bai nemi komai aurensa ba sai da ya shekara bakwai sha bakwai tukuna sai da ya shekara sha bakwai ya balaga in mace ce sai da shekara sha hudu sannan Allah ce a zo a gaishe kullum sau biyar kawai to sai aka samu tashin hankali wannan ɗin ma baya samuwa saboda rashin kirki auren ɗan adam to saboda rashin kirkin nan nasa kullum ya zama yana cikin jin tsoro kuma saboda aikin da Allah yake yi na kirki inna huwal barru rahim mai yawan alherin nan Allah wanda ba abin da kai masa yayi woka yayi maka dukkan gabobinka masu ko waɗanne iri kuma yayi maka abin amfani iri iri iskan shaka ne ruwan sha ne abinci ne ko menene dai yayi maka saboda kyakkyawan halinsa shi Allah wanda ya koya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake so mu ma mu koya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam khawfu da raja'u ko yaushe ya zama dai kana cikin jin tsoro kana kuma kauna karkarin ja yadda tsoro balle ka ɗebe tsammani inna la ya'zum makar Allah illa al-qawmul khasiruna kuma kada ka rinja yadda kauna ta yi rinjaye balle kai amnu fala ya'mun makar Allah illa al-qawmul khasiruna ko yaushe dai kana cikin jin tsoro jin tsoron Allah kuma kana kaunar Allah zai maka gafara a cikin guda biyu nan kullum ka zaka zama ya zai lafiya da jura mata rabbi ulga yawa duniya ya rasulullahi shin hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba sa yi daidai ba za su yi daidai ba waɗanda suka sani yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wal ladina utul ilma darajati wanda duk suka yi ilimi ilimin addini Allah ce ya ɗaukaka musu daraja wanda dai ya san abu ba zai daidai da wanda bai sani kowane irin abu ne inda ake- in dai wanda ya san shi ba zai daidai da wanda bai sani ba abin da baka sani ba komai girmanka to a wurin kai jahili ne komai iliminka in ka zo kan abin da baka sani ba to kai fa jahili ne ko ka yarda ko baka yarda ba wata rana na je na sai mota ta ta ɓaci an ce sai na sake inji sai na sayi inji a bauchi sai na kai jos za a ɗora mini da makanikan suka duba suke malam ina ka sai injin nan nace a bauchi ka san wanda ka sai a wurin ka- a wurinsa nace na sani malam ka wayar masa yana tsammanin mu makaniman mu makaniman malamai ne mu ba mu san inji ba wannan ne ne inji ka ji yau malamai ne suka zama jahilai yana tsammanin mu makaniman kan ma malaman ne mu san inji mai lafiya ba mu yar masa ya baka kuɗin ka to kaji abin da mutum bai sani ba dai komai ilimin sa in yazo kan abin da bai sani shi jahili na aure in bai yadda bai to ya takallufi saboda haka ne kowanne mutum abin da bai sani bai nuna bai sani ba sai na umaru in an tambaye shi wani abin da bai sani ce la adiri ban sani ba sai na abubakar an tambaye shi fassaran ah, wani karatu ya ce shi bai sani ba sai aka ce "Ah, kai ne fa kaliman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun tambaye ka abu qur'ani ka ce baka sani ba wa za mu tamba yace to kuna son yi wa Allah ƙarya ne in yi- in ne wa Allah ƙarya cikin littafinsa ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tuzilluni idza qultu bil qur'ani bi ra'ayi in zauna akan ƙasar wane ne karkashin saman wane ne zan zauna in ne wa Allah ƙarya cikin qur'anin sa saboda haka mutane su mu rika mu rika kokari mu rika kamanta abinda muka sani mu yi mu faɗa abinda mu sani mu wuce wurin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun a kwanan babu muka misali akan wannan kamar mutum ah, wannan kuɗi da aka fito da su na dr azikwe din nan ah, warka ɗaya naira ɗari biyar din nan ɗaurin su dubu hamsin ne ɗaurin ya faɗi a juji kare ya zo neman abinci da safe irin rubatsan abincin da yake ya saba samu a wurin in ya tadda wannan kuɗin ba zai ɗauka ba amma mutum ba in ya gani ɗauka zai yi dan me kare bai sani ba shi ya sani hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul babi saura wanda za a yi masa wa'azi ya wa'azantu sai wanda yake da kwayar hankali wanda yake da kwayar hankali wancan mutumin da yake cikin sa yana da hankali domin hankalinsa na waje ba zai ishi hankalin wancan mutumin da yake cikin sa wanda muke magana kullum mutum biyu ne suke tare na cikin shine muhim- mai- muhimmanci inna ma yatazakkaru ulul bab قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين آذنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى السابرون أجرهم بغير حساب قل يا رسول الله قاوى متان مكة تسكي شن وهلا أمكة إنن كافرتنا متى مسو كتي مسو يا عبادي إن جاء الله يا كوباينا إن جاء الله الذين آمنوا آه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ya ku bayina wanda kuka ji tsoron Allah ubangijin ku kuka musulunta inna ardi wasi'atun wato ƙasata tana da yalwa in kun matso a nan ku koma inda za ku samu daman yin ibada dama kuma haka yake kullum in kana anguwa wanda baka samun daman ibada koma anguwar da zaka samu daman ibada haka in kana wani garin da baka samun daman ibada ka kaura ka koma wani garin da zaka samu daman ibada haka in kana ƙasa wanda ba za ka samu daman ibada ba ka kaura ka koma wata ƙasar da za ka samu daman ibada qul ya ibadi allazina amanu taqu rabbakum للذين آذنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة للذين آذنوا في هذه الدنيا حسنة duk wanda ya kyauta tun daga duniya za a kyauta masa duk wanda ya abu mai kyau abin kirki tun daga duniya za a nuna masa ai masa abin kirki shine wanda muka faɗa kwana muka ce su waliyai masu ɗariƙun nan ba wai sabon addini suka kawo ba a'a sun yi abin kirki ne ubangiji ya karrama su a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su karama lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wanda ya kyauta tun daga duniya ana kyauta masa ma'anan karama wato a ba mutum wani abu wanda zai gagari wani yi abinda wani ba zai iya yi ba da wannan abin an ganshi hannun annabi ne sai a kira shi mu'jiza gagarau in ku a hannun Allah ne gaba ɗaya sunansa kudura don kudura ita take take aikata mu'jiza a hannun annabawa mu'jiza kuma ita take aikata karama a hannun waliyai illazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'a kasar Allah yalwa gare ta inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin ko dai kai hakuri duk abin da zai same ka akan addinin ka duk inda kai kai hakuri a baka lada ba iyaka ko kuma ka kaura ka koma inda zaka je kai ibada to duk aikin da mutum yayi aikin ladansa yana lissafe banda hakuri idan mutum yayi hakuri lada tura masa ake yi ba ba lissafawa ake yi ba akan soma lissafi ne man ja bil hasanati wal ashru amsalha wanda ya aiki mai kyau guda daya a bashi lada goma idan ya ci gaba ya kai lokacin da in ya aiki guda daya bashi ɗari bakwai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim idan ya ci gaba tsakaninsa da Allah ya gyaru Allahu akbar ta samu ta samu daidai assalamu alaikum tsakaninsa da bayin Allah ta zauna daidai komi nasa yayi kyau to nan kuma sai a rika biyan sa miliyan biyu biyu kamar hadisin Abu Huraira da yake cewa innal mu'mina la ya'malu amalan yudabi alfai alfi hasana daga nan to kuma sai a kai shi jarraba wala nablu annakum shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wa anfusikum was-samara bashir sabirin ai ta jarraba sa ai ta jarraba sa kamar yadda aka yi wa annabi ayyuba ai ta jarraba sa a jarraba shi da wannan a jarraba shi da wannan duk gaba ki dai haƙura dai ya gode wa Allah dai ya roƙi Allah dai ya yaye bai nuna raki ba bai bai ta yin maganganu marasa ki ba a'a ni ban san abin da nayi ba kwanan ba kaza ya same ni haka bara ma kaza ya same ni haka kaza ya same Allah kake tuhuma kai bawansa ne yayi maka mana yadda yake so duka in yayi maka mai daɗi ka gode ya ƙara maka in yayi maka ba daɗi ka tuba sannan kai haƙuri ya baka lada ba iyaka to daga nan sai a rika ba mutum lada ba iyaka wannan an faɗi ƙanitun anan baya an faɗi sabirun a nan to ana nuna mana ne hanyoyin irtiƙa'i wato hanyoyin hawa zuwa ga makamin walittaka ta bayin Allah ɗin musulunci gaba ɗayansa idan mutum ya shigo cikin musulunci shi kenan ya shigo musulunci kamar wanda ya shigo Najeriya duk ƙauyen da ka fara samu in ka shigo Najeriya ka shiga Najeriya idan daga nan ka samu bukata kamar shi kenan kai ta noma kai ta kiwo kana cikin Najeriya amma in kana so fiye da haka fa in kuɗi ne in mulki ne to sai ka wuce wannan ƙauyen fa ka shiga manyan garuruka musamman in mulki ke nema to idan mutum yana cikin musuluncin gaba ɗaya to ina so sai ubangiji ta cewa sabiqu ila magfirati min rabbikum sari'u ku ta rige rige ku ta sauri sari'u ku ta gudu ku ta sauri zuwa zuwa neman gafar ubangijinku to idan mutum ya ji wannan ya ce ani nan ma ya ishe ni shikenan ya ishe shi in ku ya shiga cikin masu gudu sabi'u sari'u sari'u ku sauri sabi'u ku rige rige to in zai tafi inda Allah ke kiransa din matsayi na farko wanda zai samu sunansa maqamu tauba at-taubatu domin hawa goma ne at-taubatu to daga nan matsayi na farko kenan in ya tashi daga inda yake sai ya kai maqamu taubati inna Allah yuhibbu tawwabina to ya iso inda ya soma tafiya kenan tare da bayin Allah akan wannan karafka wanda aka lissafo mana ta annabawa din nan da bayin Allah daga tauba inna Allah yuhibbu tawwabina sai ya ci gaba ya kai istiqama ya kai istiqama wa Allah istaqamu ala tariqati al-astainahum ma an gadagan ya kai istiqama kenan to daga nan sai ya kai kurewar maqamul islami shine at-taqwa tsoron Allah tsoron Allah na maqamul islam daban tsoron Allah na maqamul iman sama da shi yake tsoron Allah na maqamul ihsani daban sama da shi yake to in ya kawo wannan to ya kure maqamul islami kenan yanzu zai wuce zai shiga maqamul imani can ma zai samu zango uku irin yanda ya samu anan at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa to daga nan sai yaji ubangiji yana kiransa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu masadiqina ya ku masu tsoron Allah maza ku ci gaba ku hada kai da masu masu gaskiya to sai ya dawo abinda zai fara samu cikin maqamul imani na farko as-sidqu wanda zai zo nan gaba wanda zai ja bi sidqi wa saddaqa bihi ulaka muttaquna wanda zai zo nan gaba daga as-sidqu ya zama ya ya dage yana neman gaskiya tsakaninsa da Allah gaskiya tsakaninsa da mutane kamar irin hadisin muslim da muka karanto jiya عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة هذا كرشي ولا زال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يا دوك هانيا كينا زي نيمي صديقية to daga sirgu sai ya kai wa addumani natu addumani natu shine natsuwa ka san ko ina kai kana hannun Allah ne ko ina kai kana hannun Allah ne ka natsu to in ka kai wannan matsayi allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub to in ka kai wannan matsayi na idminani al-idminanu din nan sai ka ji ana kiranka ya ayyatu an-nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki as-sidqu wal ikhlasu as-sidqu wal ikhlasu tukuna daga sidqu sai ikhlas wato yin abu saboda Allah baka damu da mutane ba ko su gode maka ko su zage ka ko su yabe ka ba ruwanka kai Allah kake wa bauta ba ruwanka da wani balle kai wani wani bashiriya a'a saboda Allah kake yin komai naka kamar irin hadisin da makaranto a cikin karatun mu na baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce al-ikhlas sirrun min sirri awdatu bi qalbi man uhibbu la malakun yarahu fa yaktubahu wala shaytanun yarahu fa yufsidahu shi ikhlasi wani abu ne wanda nake sirri ne daga cikin irin sirrori na ina sa shi a cikin zuciyar bawa na wanda nake so mala'ika ma ba zai ganshi balle ya rubuta shaydan ba zai ganshi balle ya bata to daga asirku wal ikhlas inda kuma umiru la li yabudu la mukhlisina lahu din kamar wannan farkon wannan sura ala lillahi dinul khalis fa abudu la mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis to da yazo maqamul ikhlas din nan sai ya kai ƙurya karshen maqamul imani shine ilmi inani الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله domin an wajen Allah kenan wa yahdi ilaihi man anaba yahdi ila sirati daban yahdi ila Allah daban udu ila udu ila sabili rabbika daban udu ila rabb wadu ila rabbika sama da shi yake to in kai wannan wadu ila rabbika kenan ya wuce wadu ila sabili rabbika to daga nan alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub zuciyarsa ta natsu da Allah to sai ya ji ana kiransa ya ayyatuha nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki daga nan sai ya dawo maqamul ihsani kenan yayi kusa idan ya zo maqamul ihsani shine al ihsan anta abudullahi ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka din nan wanda yazo a cikin hadisi to idan ya zo wurin abin da zai fara samu al muraqabatu inna rabbaka bil mirsadi inna allaha kana alaikum raqiba sai ya zama kamar yana duk inda yake kamar shi kada Allah yake kallo an yi hikaya na wata mace mai tsoron Allah baiwa Allah waliya wani mai son matan banza da ya ganta yana son ta sai ta ce masa aini abun mai sauki ne ka kai ni inda kowa ba zai gamu ba sai kai abin da kake so sai ya kai ta daki ya rufe kofofi ya rufe taga ce mun zo inda ba wanda zai gamu tace saura guda biyu na farko da Allah abinda duk zaka yi karka yadda in ganka ba na so maka mugun shaida kana lalata kuma karka yadda ka ganni ba na so ka min shaida ina lalata in kai wannan karka yadda Allah ya gamu to yaushe za a yi kenan to duk wanda yake kan wannan matsayi na irin ina rabbaka labil mirsad inna la kana alaikum raqiba din nan to sabon Allah zai masa wuya domin yana ganin Allah yana ganin sa in lam takun tarahu fa innahu yaraka inna inna Allah kana alaikum raqiba na farko kenan a cikin maqamul ihsani din daga nan sai mushahada maqamul mushahada mushahada shine sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika anna wala kulli shay'in shahid to in yazo wannan wuri sai Allah ya ce masa duba kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa ka duba kanka me ka gani تنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق daga nan zaka gane ashe komi ma zalika inna lahu wal haqu wa anna ta'lamu min dunihi huwal batil to daga nan sai wusuli zuwa ga ma'arifa ita ko yaya take wusuli zuwa ga ma'arifa a tanrihim ata fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al haq aw lam yakfi rabbika anna ala kulli shay'in shahid ala inna fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit ألا إنه بكل شيء محيط بكل ما دقى بكل ما دلى بكل ما دقى بكل ما جلى to wannan shine hanyar waɗannan mutane da ake kiran su masu sufaye amma sufaye ba sa isowa nan arifai ne suke zuwa nan sufaye suna can tsakanin maqamul islam da maqamul imani ba sa isowa nan domin nan dole sai da sai da sai da sai da sai manya sun dauke sun miƙa ka tukun kike kaiwa nan wata rana muna akwai lokaci tsakanin 1980 da da uku zuwa da hudu gwamnatin tarayya ta damu da cewa abubuwan da suke faruwa na jayayya muna yin mitin da malaman najeriya a yankari to a cikin wannan mitin sai wani babban mutum ya kawo min jarida ya ce malam ga jarida na wani ya tambayar ka na ce karanta mini ya ce ni mutumin naija ne suna na wane gari na kaza na shiga dariƙar tijaniya ina yi ina yi har aka ce min komi ya zama allah ka bani amsan wannan sai na ce maganar banza na ruwana da wannan maganar banza sai Sheikh Sharif Ibrahim ce dole sai ka yi amsa ka ba shi amsa Sheikh Malam Samaila Khalifa ce dole ka ba shi amsa ce insha Allah ko zan ba shi amsa sai na rubuta na sa a wannan jaridar nima na ce to tijjaniya dai mu ne muka karbi tijjaniya yanzu yanzu ko mu muke bada tijjaniya amma irin tijjaniya da muka karba ba irin taka bace wanda muke bayarwa yanzu ba irin taka bace mu tijjaniyan da aka ba mu wanda muke bayarwa shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha da istighfari a cikin lissafi salatin annabi cikin lissafi la ilaha illallah cikin lissafi da lokaci muna yin wannan ne saboda bautawa Allah da bin umarnin Allah amma kai watakila an ganka wawa ne aka baka wasu karance karance kai karanta ka haukace duk abin da ka gani kana ce masa Allah ba tijaniya bane wannan in kuma kana nufin tarbiyya ne akwai tarbiyya in tarbiyya yadda take sai mutum ya shiga ɗariƙar ne yana yi ya ce yana son tarbiyya a ce za a bashi tarbiyya sai a basu a bashi waɗansu sunayen Allah a basu a bashi wasu salatu sal- salatin annabi a bashi wasu- wata addu'a yana yi yana yi a bashi wat- wata wata ayar qur'ani yana yi yana yi yana yi da nufin bautawa Allah malamin da ya bashi yana duba inda hankalinsa yake har lokacin da ya ga ya kai inda ake so sai ya sallame shi ce ka gama tarbiyya hankalin dan adam yana hawa yana sauka idan ka ga mahaukaci babba yana yawo tsirara ai ba hauka bane hankalinsa ne ya sauka wajen inda yara suke yara suna tsirara sun damu yara suna yawo tsirara sun damu ne ai hankalinsa ne ya sauka inda hankalin yara suke ke zo nan ku ana sa hau da hankalinsa ne ya wuce na manya ma har ya wuce na malamai zai shiga makamul ihsani ne ba wurin zuwan kowa da kowa bane dole sai an hau da shi to shine ake so a daga hankalinsa da imaninsa da fahimtarsa da iliminsa da shi'urinsa duk ya koma sama ya rabu da ƙasa to malamin ne zai duba yana aunawa har ya kai inda ake so din to anan idan malami ya ga mutumin ya kai to sai ya sallame shi in ya kai wannan matsayi to sai ya zama ji- abin da yake ji daban da abin da yake ji da abin da yake gani daban da abin da yake gani da abin da yake fahimta daban da abin da yake fahimta da to sai ya zama hankalinsa ya wuce inda hankalinsa ya- da yake sai abin ya zama kamar yadda malamai suke ce fi kulli fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu duk abin da ka duba cikin halittar Allah yana nuna maka Allah maka daici ne yana nuna maka alamar Allah kamar yadda Allah yace sadrihim ayata fil afaqi fi anfusihim dinnan na ce yanzu misali ni din nan ɗahiru son bauchi na yi tafiya ko saudiya ko ina ne na samo kuɗi na sayi kaya na cika akwatuna guda ashirin kowane akwati na rubuta ɗahiru son bauchi ɗahiru son bauchi ciki da bai da na dawo gida sai na ba yara na takaddun kaya da fasfo na ce ni ba zan je airport ba amma ga ga takaddun kaya na guda ashirin ne kowane akwati za ku ga ɗahiru son bauchi ɗahiru son bauchi ciki da bai sai aka shiga cikin airport ana yawo wanda ce ga ɗahiru son bauchi nan wannan ce a nan nan ma ga ɗahiru son bauchi nan ma ga ɗahiru son bauchi nan ma ga ɗahiru son bauchi har guda ashirin har ɗahir zuwan bacci guda ashirin ni aka gani ina wurin me aka gani kayana oh ni ma an ga kayana an ce ɗahir zuwan bacci an ga kayan Allah an ce Allah sai ya zama wani abu mamaki sai an ce Allah shi ne rabbul alamina ubangijin talikai rabbus samawati wal komai ya zama Allah a'a kayan Allah Allah ne da kayan Allah kuma ko mutum yana rubuta sunansa jikin kayan sai an ga ai ga ga ɗahir zuwan bacci ko ga ga wane ga wane amma ba wani bane kayan wani aka rubuta sunan wani a jiki to in kai baka gani ba shi ya gani hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wanda ya san abu da wanda bai sani ba sai daidai don haka waɗannan abuwa ya kamata mutane su yi adalci su rika yin magana cikin abin da suka sani wannan hanyar da muke abin da muke karanta kenan sura abin da suke karantarwa kenan to daga nan karanta karanta gaba
إنما فسر innama yafassaru li rabbika hisab qul inni umirtu قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين إني أمرت لأعبد الله أنا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أمرت أن أكون أول المسلمين قل يا ودنيا يا رسول الله إني نيد إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بوتا وألا دا إخلاصي يا زما بوتا مي إخلاصي باب شرك جلي با شرك خفي باب شرك أصفى in tura komi in bauta Allah shi kadai kamar yadda annabi Ibrahim ke cewa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal hanifa wa ma ana minal mushrikin to haka Allah ya umurce ni ah, in bauta wa Allah da ikhlasi annabi ba kenan balle mu don Allah ya ce mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera mu yi zikiri da yawa mu gyara zuciyoyinmu mukhlisan lahu dina wa umirtu an umurce ni an akuna in zama awwalal muslimina farkon wanda suka sallama wa Allah suka riki addinin musulunci manzo Allah shine awwalul abidina shine awwalul muslimina shine awwalul mu'minina duk zai zuwa cikin alqur'ani ulin kalir rahmani wa fa ana awwalul abidina awwalul muslimina awwalul mu'minina ah, awwalul anbiya'i awwalul mursalina sallallahu alaihi wa sallam قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل غيا ودنيا يا رسول الله إني ني آه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم wannan irin jumla ta zo sau uku a Qur'ani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma da kaina ina jin tsoro in saba wa Allah kada ya yi mini azaba da kansa yake aka umurce shi ya faɗi haka amma shi nasa magana ta wuce daga batun lokacin da aka saukar da inna fatana laka fatahan mubina liyaqdir laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza tun daga nan babu tsoro gare shi sallallahu alaihi wa sallam babu tsoro kai wanda yake tare da shi ba yi da tsoro sallallahu alaihi wa sallam kul inni akhafu kal kace musu inni ni akhafu ina jin in azaytu rabbi inna saba ubangiji na akhafu azaba yawmin azimin ina jin tsoron azaba ta rana mai girma ranar tashin kiyama kenan shi kam nasa ya wuce har ma manzanni ma wa salamun alal mursalina balle shi zaman lafiya duniya da lahira ko ina da ko ina ya tabbata ga manzanni balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu mu ake kira ake jawo mu ji tsoron in mun saba wa Allah za mu gamu da azaba mai girma a rana mai girma mu mu ji tsoro shi kam wal muradu bi ummatuhu
قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وإني أخاف إن أذيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ولن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين آه قل إني أخاف إن أذيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد gaya wa duniya ni dai Allah a abudu Allah kadai nake bautawa mukhlisan lahu dini ina mai tsarkakewan addini ina tsarkakewan addini na gare shi don ya ce alalillahi dinul khalis addini tsarkakakke shi Allah yake karba saboda wannan ake maimaita abun har ya kai sau uku a maqamul islam da maqamul iman da maqamul ihsan kaman yadda ya zo a cikin suratu suratul ma'ida cewa laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma fi ma taimu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati sun mattaƙau wa amanu sun mattaƙau wa ahsanu wallahi yuhibbul muhsinin saboda haka abin yake mai ta sai ya zo sau uku willa abudu kulli sallahu dini ni dai ga inda nake Allah kadai nake bautawa ina mai tsarke masa addini ko ko mushrikai da kafirai fabudu ma shitum min dunihi ba kun ce kuna bauta kun innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran mubin Fulgaya wa duniya ya Rasulallah duk wanda bai bauta wa Allah ba ta hanyar ka ya yi asara duk wanda bai bauta wa Allah ta hanyar ka ba tun daga aiko ka to ya yi asara domin wa man yabtan ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike addini ba musulunci ba bayan aiko annabi Muhammadu to yana rike da kuɗin da ne wanda aka daina aiki da su a kasuwa ba zai san haka ne ko ba haka bane sai ya kai su banki ko ya kai su kasuwa kaiwa banki ko kaiwa kasuwa ku sai ranar mutuwa can ne ake mika addini shiga abin da nazo da shi to in na jabu ne ta ai wannan tuni an daina aiki da shi wanda ka kawo wannan ko ba dama ka koma ka gyaro duk wanda ya rike wanda ba na annabi Muhammadu ba to shikenan ya rike tsohon kuɗi ne wanda an riga an ajiye amfani da su da lokaci a zamanin su dai kuɗi ne amma yanzu ba su ne kuɗi ba waɗannan su ne kuɗi fabudu ma shi min dunihi qul kace innal khasirina waɗanda suka yi asara suka bar bautan Allah ta hanyar gaskiya allazina khasiru anfusahum wanda suka yi asaran kawunan su wa ahlihim da iyalan su ulna khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah waɗannan su ne suka yi asaran rayukan su da iyalan su ranar tashin kiyama kana cikin walqad karramna bani adama sai ka zama kana cikin walqad karramna bani adama da karamarka kana cikin khairiya innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyati fiyayyanta kana cikin fiyayyun talikai yanzu kuma ka zama innal ladina kafaru min ahli kitabi al-mushrikina fi nari jahannama ulakum sharrul bariyati ka zama duk a cikin abin da Allah halitta kai ne mafi muni inji Allah ka zama asfala safi na ƙasa da kaskasattu to kaga wannan wanda ya zama haka yayi asara sun yi asaran kawunan su sun yi asaran martabar su sun yi ma asaran iyalan su aka ce to ya aka yi suka yi asaran iyalan su aka ce eh kowane dan adam an ajiye masa gidan wuta an ajiye masa gidan aljanna idan ya yi aikin aljanna gidan wuta ya zama kayan yan wuta gidansa na wuta ya zama kayan yan wuta idan kuma ya yi aikin wuta uzu billahi gidansa na aljanna da matansa na aljanna duka ya yi asara su sun zama kayan yan aljanna don ba kayansa ba ne to wannan ya yi asaran gidansa na aljanna wanda aka ajiye masa kuma in yana da wata mace wanda ita mutum ya kirki ce musulma mumina shi ko wani irin abu ne daban wanda ya fita musulunci to ya yi asaran wannan matar ba zai ganta ba a lahira kamar yadda fir'auna ba zai ga afiya ba wa ahalihi yawmal qiyama ara haka abin yake zalika mutum ya zama haka huwal khusranul mubin shine asara mai bayyana asara bayyananniya ya rasa mutuncinsa na dan adam ya rasa mutuncinsa na imani na khairul bariyati yanzu ya zama sharrul bariyati ya zama asfal safilina wannan hakika wannan ko ita ce babbar asara bayyananniya لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم زلل من النير ومن تحتهم زلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم زلل من النير ومن تحتهم زلل wato waɗannan wanda suka yi asara ɗin nan wanda za a sa su a wuta lahum min fawqihim zulalun minan niri in sun shiga wuta wato za a yi musu rumfuna ne na wuta da barguna na wuta wa min tatim zulal kuma ga shimfiɗu na wuta da min jahannam mihadun wa min fawqihim gawashin kuma suna sama da waɗansu ƴan wutan ƴan wutan wato shi daraja a cikin wuta Allah ya kiyaye darak ne ba daraj bane wato wanda yafi ƙasa duka shi yafi kafirci wanda yafi sama wanda yake sama shine yafi saukin kafirci wanda yafi ƙasa shine yafi munin kafirci to sama da su akwai wuta akwai akwai shimfiɗin wuta akwai bargunan wuta ƙasa da su akwai wuta wani fauƙin lahun min jahannam yuhadun wa min fauƙin gawash min fauƙin zulun minan neri wa min tatin zulal zalika yukhawifu Allahu bi ibada ya ibadi fattaqun wato waɗannan maganganu da ake faɗa duka ana ce mutum yayi asara ya shiga wuta za a yi masa barguna na wuta za a yi masa katifu na wuta za a bashi ruwan sha lahu sharabu min hamimin na na na ruwan zafi wa azabu na limun da wata irin azaba mai tsananin raɗaɗi wannan duka ina faɗa ne in ji Allah yukhawifu Allah bihi ibadahu Allah yana ba bayinsa tsoro ne da wannan saboda kar su ce ba a gaya musu a fili ba Allah yana faɗi ne don ya tsoratar da mu kar mu ce ai da ba mu san haka ba a'a an riga an faɗa wa kowa in ka ɗauki hanyar shaiɗan ga abin da zai same ka in ka ɗauki hanyar annabi ga abin da za ka samu Allah ya faɗa filla filla bai ɓoye ba ومن تعرف ذلك ذلك wannan يخوف الله به عباده Allah yana yin wannan ne don yana faɗin wannan ne don ya tsoratar da bayinsa da wannan irin magana da wannan irin bayani ya ibadi fattaquni Allah yake faɗa kenan ya ku bayina ku ji tsoro na anan ba ce ku ji tsoron wutata ba a'a ku ji tsoro na yace domin tsoron kamar yadda aka ce hawa uku din ne su ahlul islam suna jin tsoro fattaqun naral ti uddal lil kafirina su wuta suke tsoro su mutanen muqamul islami wuta suke tsoro فاتقوا النار التي أعدت للكافرين مقام الإيمان كما واتقوا الله ربكم سنة جزء ورم الله أبنجي سنة سوك وانا مقام الإحسان اتقوا الله حق تقاتي أنا جزء ورم الله ما تقن جزء ورم الله بأن يذكر ولا ينسى بأن يطاع ولا يؤسى فاتقوا يا عبادي يا باينا كجزء ورونا إن جاء الله الله كوبا يتأجي ورم سبا حقيقة الله بنت وروني الله بنت وروني كوبا يتأجي ورم سبا فاتقوا الله فاتقوني يا عبادي يا عبادي فاتقوني يا كوباينا كجي ترونا إن جاء الله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي وأنت الآية أمن وقانت آناء الليل maganan saukanta dalilin saukanta an ambaci maganganu kaman guda biyar amma wanda tafi karfi shine ta sauka akan sha'anin sayyidina Usmanu shine mai yawan sallah mai mai mai kwana sallah da karatun alqur'ani wannan kuma an ce ta sauka ne akan sahabbai wanda suka suke musulmi kan Amr ibn Nufailin kamar Salman al-Farisi kamar waɗanda suke tun annabi bai zo ma sun san yadda ake bautawa Allah suna neman wanda zai riƙe hannunsu ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shikenan ita na buɗa guta suka rabu da gumaka an yi abuduha suka ittana buɗa sun ne sanci gumaka an yi abuduha ba sa bautawa gumaka wa na bu ilallahi suka koma ga Allah ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana bu ilallahi lahumul bushri wannan albishir ya tabbata gare su kuma wannan ita aya in ta sauka saboda maganan wani to ta sauka an gama kenan ta kama kowa da kowa wanda duk yayi wannan irin hali na sayyidina Usmanu to akan sa aka saukar da ayar wanda kuma yayi wannan irin hali na wannan sahabbai akan sa aka saukar da ayar ma'ana ka nisanci duk waɗanda suka nisanci bautan gumaka an dai lissafa wani gumakan iri uku ne akwai na maqamul islami akwai shine shine shirkun jaliyun akwai na maqamul imani shine shirkun khafiyun akwai na maqamul ihsani shine shirkun afa to duk wanda ya rubuta waɗannan gumaka ya bar bauta waɗannan gumaka wa anabu ila koma ga Allah lahumul bushri albishir ya tabbata gare su wato za samu la khawfun alaihim wala hum yahzanun kenan tunda albishir ya tabbata gare su lahum tubashshir ibadi ya rasulullah kaiwa bayina albishir to saboda haka duk wanda ya bi waɗannan hanyoyi ka kula da farillanka bayan ka kula da farillanka ka samu wata hanya daga cikin hanyoyin bayin Allah ka haɗa kanka da su tunda Allah ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku hada kai ku taimaki juna akan abin da yake na tsoron Allah ne na, na bautan Allah da tsoron Allah ku yi tayi sai kaga ka samu abokan tafiya a cikin hanyar Allah lahumul bushre fa bashir ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون آثره أولئك الذين هديهم الله وأولئك هم أولو الألباب عباد فبشر عبادي كي البشر وباينا باينا وذاك البشر سنة الذين يستمعون القول فيتبعون آثره وأن ذا سجي مغانا ميكو سجي أغا su ji wannan magana ce wannan magana ga islam in kana son ci gaba ga iman in kana son ci gaba ga ihsan ta ji tun da yake akwai abin da ya wuce nan inda nake yanzu a bani ahsanahu din nan inda nake hasanun ne a bani ahsanahu wanda ya fi din in ka ga iman a ce akwai wani akwai sunansa ihsan a ce to a bani ahsanahu din to waɗannan su ne mutum yana cikin maqamul islami ya shiga at-tawbatu wal istiqamatu wat taqwa kamar yadda muka faɗa dazu ya kure ya komo cikin asidq wal ikhlas wa tumani cikin muqamul imani to ya samu ahsanahu kenan shi na farko hasanu in ka dage a muqamin farko ma hasanu amma in kana neman ahsanahu sai ka dawo cikin muqamul imani shi ma in kana neman ahsanahu sai ka dawo cikin muqamul ihsani shine al muraqabatu wal mushahadatu wal ma'rifa to shine ubangiji da yake shi alqur'anin sai yafi kowanne littafi sauki sai ya kawo su a cikin sauki a lissafe hawan duka gaba ɗaya ya ce hum darajatu inda Allah musulmi fa hawa hawa ne musulunci fa hawa hawa ne wurin Allah sai ya musu hawa goma daga na farko din nan na kowa da kowa to daga nan in zaka ci gaba sai ka samu zango tara a musulunci a qur'anance mai saukin karanta ba irin na wani da kaza kaza kaza kaza har wannan uku wannan uku wannan uku ba a wannan karatun malamai kenan wuya gare shi التوبة والاستقامة والتقوى الصدق والإخلاص والطمأنينة المراقبة والمشاهدة والمعرفة wannan da wahala bai kaji maganar Allah shi yadda yace yace innal muslimina wal muslimati adda Allahu makratan wajan azima wal mu'minina wal mu'minati adda Allahu makratan wajan azima wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabiina was sabirati wal khashina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujan wal hafizati sai suwa waz zakirina Allah kaseeran waz zakirati أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما نن قوقوة أنا جليس من ذكرني نن قوقوة مسلمين وجن يوان ذكري أنا جليس من ذكرني واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون تابون هوا هوا ne yanzu in an shiga hawa hawa din nan ana bayanin in mutum yana cikin wannan ga yadda zai tafi ga yadda zai wata karatun mu yaje gaba ko za mu shiga cikin irin wannan haka musulunci yake hawa hawa ne hum darajatun inda Allah kamar yadda kasan arziki hawa hawa ne sarauta hawa hawa ne ilimi hawa hawa ne musuluncin ma hawa hawa ne har zuwa ga inda kusa da inda annabawa suke fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah duk wanda ya zabi mafifici ya bar fiyayye ya zaɓi mafifici to waɗannan sune hadehumullah sune waɗanda Allah ya yi musu ya shiryar da su wa ulaika hum waɗannan sune nake kiran su ulul albabi masu yi hankali su waye masu hankali inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune ulul albabi أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أف- أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار آه، شن wanda ya zama kamar haka da wanda kuma an masa wa'azin an masa wace shi ba ruwansa sawa'un alaina aw asta am lam takun lahu ko kai wa'azi ni ba zan canja matsayina ba to ya sa kai hakuri wannan ba za ka yi canja matsayinsa ba ba za ka tsamo shi daga cikin wutar da aka kaddara masa ba la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minina kuma za ka shi kanka ne in kai wa'azi kai wa'azi sun ki kai hakuri ya rasulullahi a kai hakuri ce aw man haqqa alayhi kalimatul azabi mutumin da kalimar azaba ta riga ta tabbata a kansa ba ma- ba makawa dan wuta ne ko an yi wa'azi ba zai canja matsayinsa ba afa anta tunkizu man finnari ya riga ya zama dan wuta yana kafiri zaka iya dauko kafiri ne ya rasu daga wuta ka kai shi aljanna a sai dai mai sabo amma banda kafiri zai dauko mai sabo mai kaba'ira daga wuta ya ya ceto ya kai shi aljanna amma banda kafiri afa anta tunkizu man finnari lakin alladhi yattaqaw rabbuhum لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد يا رسول الله waɗanda za ka yi musu magana su ji allazi ne ya stabi'una alƙaula fa yattabi'una ahsanahu wanda za ka yi musu maganan addini in ka ce musu sari'u su yi gaggawa ka ce musu sabi'u su yi rige rige in ka gaya musu magana su zama fifici su rike to su ne wanda za ka amfane su amma banda wanda kalmar azaba ta tabbata gare shi zai mutu yana kafiri ba za ka iya tsamo shi ba lakin alladhina taqaw rabbuhum amma fa waɗanda suka ji tsoron Allah ubangijin su ah, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun wato su kam kamar yadda aka ce waɗancan lahum zulalun minan nero min tahtihim zulal an girka musu wato tantuna da barguna na wuta sama da su wuta ƙasa da wuta to waɗannan masu jin tsoron Allah su kan benaye ne a sama benaye ne a ƙasa har hawa takwas benaye ne a sama benaye ne a ƙasa kowa akan inda darajarsa take nan za a saukar da shi wuta kofa bakwai ne aljanna kofa takwas ce kuma ko aljanna duk wanda ya fi kololuwa shi ya fi daraja wuta ko duk wanda ya fi ƙasa ƙasa shi ya fi daraja a cikin kafir da wuzullahi to lahu ghurafun min fawqiha ghurafun su kam benaye ne sama benaye ne sama da sama min fawqiha ghurafun mabniyatun wanda aka gine su tajri min tahtiha al-anharu ƙorami guda hudu na ruwan sha mai kyau min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa ruwa mai kyau da nono mai kyau da zuma tatacciya da giya a wurin masu sha to wannan sune magudana guda hudu da suke gudana a wani hadisi yana cewa إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لا يدخلها إلا من أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام جاء الجنة أكو ودنس بيناye daga waje kana ganin ciki daga ciki kana ganin waje irin waɗannan benaye ba mai shigansu sai mai yawan gaida mutane salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wat amadda'am mai yawan ciyar da mutane abinci mai yawan ciyar da mutane wat amadda'am wa salla wan nasu niyam mai yawan sallah lokacin da mutane suke bacci kamar yadda aka yi magana sai na Usman ibn Amman wa qarisun lahum ghurabun fawqa ghurabun mabniyatun tajri min tahtiha al-nar wannan alƙawari ne na Allah wa dallahi la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ya riga yayi wannan alƙawari tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun alƙawari ne Allah baya tada wannan alƙawari to dukkan waɗannan abubuwa idan mutum ya ji sai ya sa soyayyan Allah da soyayyan abin da Allah ya faɗa a amma kada ka amince ka ce shikenan duk abubuwan nan da Allah ya faɗa ina yin haka shikenan na zama dan aljanna a'a baka zama ba kar ka amince ka zama kana cikin jin tsoro da kauna kullum wa da Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ada Allah baya saba alƙawarin da yayi Allah ya kai ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلخه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يجعله يجعله نعم ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فترى مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب ألم تر أن الله يا رسول الله يا كي ما يجي ونن مغنى شن بك غني بني كدوبا من كغا إيكم الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء سمن كان دعك فتا khalaqa samawati wal ardi bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari yukawwiru an-nahara 'ala al-layli inna wannan saman da aka ambata baka ga Allah ya saukar da ruwansa akan wat- daga wannan sama din ba fasalakahu yanabi a fitar sai ya shigar da wannan ruwa na sama wato mabubbuga iri iri a cikin ƙasa duk inda ka tona in dai baka yi da tono ba za ka samu ruwa a ƙasa amma daga sama ruwan ya taho Allah ya saukar da ruwa ya shigar da shi mabubbuga iri iri a cikin ƙasa sun mai yuku jibi zar'an da wannan ruwan da aka saukar daga sama shine Allah yake tsirar da shuke-shuke da dashe-dashe da abubuwan da suke amfanan mu na 'ya'yan itace da tsire-tsire irin na karare da sauran abubuwan da muke ci ruwan saman nan shine ya zuba akan ƙasa ƙasa ta tsirar mana da kayan abinci wannan ya isa raddi wa shaidan wanda yake cewa a asjud man khalaqta dina na na yi sujjada wa abin da ka halicce shi tabo khalaq- ana khairun minnu khalaqtani min narin wa khalaqta min tin wato yayi kisa iyasi fasidi wai shi yana ganin wuta ta fi kasa domin wuta a- tana haske kasa ba ta haske dubu gare ta aka lissa wani abubuwa guda goma sha ɗaya na fifitan wuta akan kasa aka faɗi kaɗan daga cikin na kasa amma guda ɗaya ma kawai ya rushe sauran duka aka ce babban abu dai ƙasa amintacciya ce in ka bata kwaya ɗaya za ta mayar maka ɗari bakwai wuta ko duk amanan da ka bata cinyewa take yi to da, da- da mai amana da mai ha'inci wanne ne yafi wani komi yawan kayan ka in ka ba wuta ajiya cinyewa za ta yi saboda saboda ha'inci duk abin da ka ba ƙasa ajiya ko in dai abin yana da lafiya ka- ka ka ba ƙasa ajiya to insha Allah za ta ninninka maka ta ninninka maka abin saboda albarka da take da shi أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ya mai da shi ruwan nan ya shigar da shi a cikin mabubbuga a bayan ƙasa yana tsirar mana da abincin da muke ci da wannan ƙasar da wannan ruwan da ya saukar sun mai yukan jibi zar'an mustalifan alwanuhu sai ya fitar da abubuwan shuke-shuke wanda launinsa daban-daban amfaninsa daban-daban daɗinsa ko zaƙinsa ko garɗinsa daban-daban abin mamaki suna shan ruwa ɗaya suna tsotson taki ɗaya a ƙasa amma kuma suka zama daban-daban kaga ɗinya ta yi baƙi kaga tsada ta yi ja kaga in ka tona saiwar rogo ka ci ka samu lafiya in ka tona saiwar lalle ka ci sai ka mutu ko ruwa ɗaya suke sha ƙasa ɗaya suke tsotsa Ah, muktalifan alwanuhu sun mai hiju daga baya sai abin ya kai matuƙar girmansa har ya soma bushewa shi abin da abin da kasar ta tsirar din sai ga ya kai girman sa ya kai matukar sa sai ya soma bushewa sun mai tsalo daman daga karshe sai ubangiji ya mai da shi tattaka duk ya lalace ya koma babu kaman da Allah yana nuna mana misalin duniya ne kada ka yaudaru da duniya duniya in fa ka yaudaru da duniya dan lokaci dan kaɗan ne kaman dai ka lura da damuna ruwa zai zo ya saukaitar da ƙasa fili kalau ta riga ta mutu in an sa mata ruwa ta rayu ta tsirar da tsire-tsire ya tsaye nan su yi girma su zama korra su yi su yi ado wa ƙasa daga ba su kawo abinci in sun kawo abinci daga ba sai su bushe sai su su su- su diddige su zama babu kamar da saboda haka kar a yaudaru da duniya inna fi zalika laayatin lil albabi wa'annan abubuwan da aka faɗa sun isa wa'azi a wurin mutane masu hankali irin waɗanda yastabiquna alqawla fa yattabiquna ahsanahu din nan ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika ulul albabi Allah ya riga ya shiryar da su ya riga ya mai da su masu kakkarfan hankali kwayar hankali
sai tambayoyi kafin tambaya akan gullawo alhaji bawa garba abg ya aiko mana da zakka naira dubu hamsin allah saka mai da alheri
amin Allah saka masa da alheri amin ABG yawa sai tambaya akan gullawo ni ne da dan uwana akan sakin aure ne yana da ma- yana da mata uku sai ya saki daya ya saki biyu amma aka mai da auren daya ya mata saki biyar daya kuma ya mata saki uku eh har sau biyar Har da ƙarin ba guda uku ba biyu?
har da ƙarin biyu To.
daya kuma ya mata sakin uku Ya mata ma- ya yi mata magana ya ce akwai gyara To.
shi ne ke sun malaye masa bayani daga ne mutum ya saki matarsa shika uku ba za a jira sai ya kai biyar ba daga ya saki matarsa shika uku sun haramta tsakaninsu sai wani ya aure ta bayan ta gama iddan mai uku wani ya aure ta ya kwanta da ita da wannan auren daga ba in yayi sa'a wancan din ya sake ta ta gama idda in sun shirya ta sake dawowa amma matukan ba ya haka ba ba za ta sake dawowa wajen sa ba ta haramta gare shi shika uku ne ba za a jira sai shika shika biyar ba zuwa ga maulan mu shugaban mu mai girma a shi ɗaya suman bauchi Allah ya ƙara ma karama da daraja Allah ya kare ka bayan haka aka maka lawan ni ne na gaba zawara sai na son ta da aure sai na aiki wani ya gaya mata tun amma suna cikin idda in ta ƙara iddan nan ina cikin masu neman ta to ta ƙare sai manema suka fito da yawa sai ta ce da su a'a ni na riga na samu wanda ya riga ku sai aka yi auren da shi wannan da ya fara aikawa ya ce ina santa bayan haka sai mutane suka ɗauka cewa ba su yarda ba an yi aure wannan cikin idda ya aure ta Wato mutum ne ya gaba zawara yana so amma ba ta gama idda ba bai kira ta ya yi magana da ita ba sai ya aiki wani don tana cikin idda baya so ya magana da ita Um, haka sai ne.
ya aiki wani wato ya yi- wani ya yi masa kamu to nan dai an yi laifi amma idan idan bazawaran nan idda iddan mutuwa ne ba wani laifi a ciki amma in iddan saki ne akwai dan laifi amma ba zai hana su auri juna ba ko da ya kira ta ya yi magana da ita cikin iddan ma ya aikata haramun amma ba zai hana in iddan ta kare su aure ba akan muku Allah zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina fata ma zan zai warware mana wannan rigima da ya daɗe yana damun mu akan maganar sarkan uku sarkan bakwai sarkan arba'in sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in su wanda suka ce ba a sadakan uku bid'a ne saboda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a sadakan bakwai annabi bai yi ba sahabbai ba su haka arba'in saboda haka duk wanda ya wannan ya aikata bid'a ya aikata haramun yadda suka ce to su ko masu masu yi sai su yi tambaya shin ka in mutum an masa mutuwa ya halatta ya yi addu'a wa mamacinsa ko bai halatta ba wani lokaci ya kamata wace rana ya kamata kowane lokaci to wa yace banda uku banda bakwai banda arba'in to su ma sun yi laifi irin na waɗancan kenan waɗancan sun ayyana uku da bakwai da arba'in sun yi laifi waɗannan ko sun hana uku sun hana bakwai sun hana arba'in su ma sun yi laifi idan an maka mutuwa kai sadaka kenan in mai mai yin bakwai da uku ya kira ka je ka yi addu'a
to wannan ya rubuto ne da turanci cewa mutum ne na wajen malami ce ina so ya musulunta sai malamin ce to jara ya shi shiga gida ya fito kafin ya fito wai wanda ya zo musulunta ya mutu yaya lamarin yake eh ana ba mutane tsoro ne an ce ko huduban juma kake in wani ya zo zai mutu maza maza ka tsaye da hudubar ka musuluntar da shi don tsoron kada ya mutu eh tsoratar da mutane ake yi akan wannan ah, cewa zai shiga gida ya fito din ka sani ko yana jin zawayi ya iya alhamdulillah Eh, ka sani ko yana jin zawayi ne ya iya Alhamdulillah.
ba wanda ya sa ya shiga gidan ba amin alhamdulillah wannan ah, Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu Allah ya saka wa shegunan mu da alheri Allah ya ji kanmu su yi maza da mata rayu da matattu Allah ya biya bukatun mu da bukatun da suke neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da imanin mu Allah ya kiyaye mana Najeriya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye dukkan fitinu Allah ya karya kafirci ya dauka musulunci Allah ya karya karya ya tabbatar da gaskiya Allah ya karya zalunci ya tabbatar da adalci mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين